ga wani ba konan yana tafe ga wani ba konan wanda yake aziz wanda yake mai girma a zukatan mu ne ga wani ba konan wanda duk mumuni yana jin daɗi yana tsima ya zo musu wannan bako ga wani ba konan a gaban mu ya iso mana wanda kowanne daga cikin dabbobi da tsuntsaye suna ma ɗan adam albishir suna cewa albishirin ɗan adam albishirin shiga wani bako wanda ya zo mishi wanda yake bako ne tsantsa alheri a cikin shi bako ne wanda albarkar da ke cikin shi ba ta da kamaci bako ne wanda a cikin shi abin da za a yi a cikin shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta da sauransu ya ɗan kuwa musulmi ne ne wannan bako shi ne shahar ramadan watan ramadan kashi nan ya gabato mana watan ramadan kashi nan ya gabato mana yadda za mu tashi mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mumuni ne kirki zai dinga jin daɗi yana farin ciki ya jin daɗi dangane da zama wannan wata wata mai albarka wata mai daraja wata na ɗaukaka zunuban ibadi baya bayan Allah watan da za a gafarta ma bayan Allah gabaki ɗaya watan da za a liƙe kowannin wuta a buɗe kowannin aljanna watan da za a ɗarme maragatin shayatin su ne shaƙiyar daga cikin shayatin nan waɗanda suke sa mutane mugun abu ya ƴan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya zama su yana motsa sahabbai ya tada su daga barci ya harraka su ko da yaushe idan wannan wata ya gabato yake ce musu hada shahar ramadan ku sani ga watan ramadan nan ya zo muku ja'akum fi tuftahu abwaabul janna a cikin shi an buɗe kogonin aljanna gaba ɗaya kuma an liƙe kogonin jahannama gaba ɗaya kuma ya tabbata a cikin sahih turmudi idan kana awwal layla min layali ramadan farkon dare farkon dare daga daren ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tsare shekaru gaba daya a buɗe ƙohohin aljanna a ariya ƙohohin wuta sannan allah ya sa wani mala'ika ya yi kira ya yi kira kuma kowace dare kowace dare allah yana iya wuta wasu wasu bayan shi daga shiga cikin wuta kowane dare na cikin watan ramadan allah ya iya wuta wasu bayan shi daga shiga cikin wuta wanda ba su ba wuta sannan ya sa wani mala'ika ya yi kira kiran da yake mala'ikar zai dinga cewa ya bagiyar khairi aqbil wa ya bagiyar sharri amsil ya kai mai neman alheri to ka gabato ba lokacin yayi ya kai mai neman sharri ka kame ba lokacin gaba ne ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka fara karanto su na farallar shahar Ramadan wannan wata na Ramadan ba su da iyaka wanda annabi ya sahaha ya inganta su ya gaya mu kima watan ramadan da irin yadda za mu tashi mu yi farin ciki mu ji daɗi a kan wannan ibada dole mu ji daɗi mu ji daɗi saboda Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu ai da farala Allah da rahamashi akan wannan ya kamata mu dinga jin daɗi mu ji daɗi na gaske mu sa iyalanmu da matanmu da iyayenmu su ji daɗi saboda wannan wata da ya gabato mana Allah ya ce kuwa khairun mimma yajma'un shi ya yi mu alheri da duk abin da muke tattarawa duk abin da muke tattarawa ya ƴan uwa musulmi watan Ramadan yana da farma wadda take da shi yaya za mu tarbi watan Ramadan shin rabon watan Ramadan da tattara abinci kala kala ko kuma da zuwa ta hanya barka barka da sauransu shine tarbon watan Ramadan ko kuma da menene za mu yi iri iri na abinci na na masharubat na kurmi da sauransu ko kuma menene tarban watan ramadan shi ne ita tambaye da take gabatarwa da kanta menene tarban watan ramadan mun ce kowa ya shirya ya shirya iyalin shi tarban watan ramadan yaya ake tarban watan ramadan abu na farko ya yan uwa musulmi ka yi niyya cikin zuciyarka komawa ga Allah kulliyar gaba ɗaya zuwa ga Allah a cikin wannan ramadan wannan niyyar ta tabbata a cikin zuciyarka shine farkon tarbanka na watan Ramadan abu na biyu kai niyya zaka tuba tuba na ƙarshe tuba na zarar bunu tuba na tatsan nono yadda in an tatso nono daga cikin ma'aiwa ba za a iya mai da kowanne zai bude kowanne ya fito ya koma cikin uwar ma'aiwa ka niyya zaka tuba irin wannan ga Allah subhanahu wataala ko kana tsammanin baka da zunubi ko ɗaya a rayuwarka waye sai daga hannu ya ce shi bai taɓa yin zunubi ba mu dukan masu kuskure ne annabi ya ce kullukum kullu bani adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun dukkan ɗan adam masu kuskure ne fiyayyen mai kuskure su ne masu tuba ka tuna lalle lalle kana da zunubi kuma waye isa ya gafarta ma zunubin wannan kuma ya ga tsirin zunuba illallah babu mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ya zaba mana wannan wata a shekara yace mun ku zo ku raya wannan watan ku yi ibada tukuru ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi abin ka dan shi kada ka kuskura kuma ka tsare a cikin ayyukanka lokaci ne zaɓaɓɓe an baka shi ya kai ɗan adam lokaci ne ka sanya daga ramadan din wannan yawon da zaka mutu wace irin ibada za ka yi a cikin ramadan ka tashi tukuru ka koma ga Allah ka san lalle kana da zunubi wanda idan ba Allah bai gafarta maka babu wanda ya gafarta maka kuma ka sa a cikin kwakwalwarka ba ka san ba da wani irin zunubi Allah zai banka ka wuta kada ka kuskura ka tabbara zunubi kamar da zunubi ɗan ƙanƙanar ka dinga ganin cewa wani kaza ma yake yi ina ruwanka da shi kai ne tsakaninka da kai da mahaliccinka ko mun kasar da zunubi ka yi da wannan zunubin ne Allah zai kai ka wuta ba sani ba kada ka dinga kallon wasu wanda suke wasu zunubai abu na farko ya ɗan uwa musulmi ka dinga yawan addu'a addu'a addu'a addu'a Allah ya baka ikon yi da shi Allah ya taimaka maka a cikin wannan aiki na Ramadan da ka sa gaba wallah in ba dan Allah ba da mun gan ba an zan yi sallah a dare shi in ba dan Allah ba da mun taba zama musulmi ba in ba dan Allah ba ya yarda ya zabe mu mu zama musulmi mu mushi bauta wallahi da ba san ba inda Allah yake ya mu ya kai mu sai ka sa wannan a cikin zuciyarka da ba kai bane Allah ya yi ka wani kasurgumin kafuri wanda kake yaki da wannan musulunci Allah shi ne sai abin da ya so zai zama su sai abin da ya kasance zai kasance duk wayanka da ilimin ka ba shi bane ka roki Allah ya tabbatar da kai akan wannan addini ka roki Allah ya sanya ka ka mutu kana musulmi yawan roƙon Allah ya ɗan uwa musulmi kada ka kuskura ka yi zan karatunka ne ko iliminka ne ko wayanka ne baka roƙi ba Allah ya yi ka musulmi saboda haka ka ciro gaba da roƙon shi tabbatar da kai a cikin musulunci wannan shine istiqbal abu na uku don da zaka tashi shiryawa da karɓar wata ramadan abu na hudu yan kwa musulmi ka karanci duk hadisai da ayoyi da suka kawo faralar watan ramadan menene darajar shi in an yi ibada a ciki yaya take in an yi ibada ba a cikin shi ba ya take idan kai kaza mai za a baka idan kai kaza mai za a baka ka tunkunci da sun ba ta gari ka tashi da himma himma wanda take ta ce zuciyarka ta tashi lalle lalle ga lokaci an baka wanda lokacin karshen ta ba za a komo ba da shi kana da kana raye nawa muna tare da su a bara an yi ramadan da su wanda suna cikin kasa suna cikin kasa abin ne da za ka tambaye su me suke so za su ce rana guda rana guda ko raka'a guda in hudo in ma Allah raka'a ɗaya in hudo in ma Allah in yi ta don Allah sai ku ga sanin lafiya da lau ko a kawo ka kawo ba to ka shirya ga lokaci yayi ka san kimar Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana daga cikin abubuwan da ya kamata ka tsara shirin Ramadan la ta hasadu ka shaidu ka da kudin ka hasara tsakanin hasada mugun abu ce ya ƴan uwa musulmi kada ka kuskura ka zama so kana da mai kana mai hasada idan kai kana da hasada ka roki Allah ya raba ka da wannan hasada hasada mugu abu ce tana cinye aikin bayi ta ta galgala ta walakanta shikenan ka je bambara ko gurin Allah duk sallar da kai duk azumin da kai ya lalace Allah ya ce ku rubuta da shi la hawla wala quwwata illa billah annabi ya ci gaba da cewa wala tabadu wala tanajisu kada ku dinga bugun tseta tseta da jama'a jayayya ta banza ba ta ku bace ba lokaci muhimmanci gare kamar da lokacin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ta dabaru kada ka kasance kuna dabbara makida duk inda kuke kuna tunanin ya za a cuci wane ya za a halaka da wane ya ya za a yi wane ya samu matsayin karya shi ya ya za a yi wane yan muna nan ya zama to ba shi ba sai mu wannan abin duk ka da shi daga cikin lokaci ne na ka goma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce wala ya bi ba'adukum ala baiti ba'ad ka shaida ku kada ɗayan ku ya shiga cikin cinikin ɗaya wannan mu'amala ce ta rayuwa idan mutum ka yana ciniki kada ka kuskura ka zo ka shiga cikin cinikin ka ce kai ka saya kaza matuƙar shi bai ce ba ya fara kaya ne ake saidawa ya tsaya jika an ce jika ashirin kai kan shi ya tsaya jika goma sai ka zo ka ce ni na ta sha biyar wannan an hana shi a musulunci kada ɗayan ku ya shiga cikin cinikin ɗaya sai annabi da ƙarshe ce mana a wannan hadisin wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayan Allah wasu irin wasu irin bayan Allah ku dinga san juna tsakaninku ku wasa a tsakaninku lokaci yayi da za ka yi ibada ta jiki lokaci yayi da za ka yi ibada ta ƙwaƙwalwa lokaci yayi da za ka yi ibada da dukiyarka lokaci ne ɗan kankan nan wallahi kamar gobe za ku shi ana gobe sallah magana ta ƙare wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba bai samu ba sannan daga cikin bayan Allah akwai masu niyya mai kyau wanda za su yi niyya ta garshe ta ƙarshe ta gaske kamun watan ramadani ya shiga an gafarta musu zunubansu saboda niyya himma na shiri na kirki sun motsa suna shiri duk abin da za a yi duk abin da zai fi a cikin ramadan ya kasance kan sallah kan karatun qur'ani kan itikafi kan saraka kan taimako magana mai daɗi da zaka ba dan uwanka ka lallaba shi sadaka na da ake rubuta maka in dai ba ƙarya ba ce ka runtuma mai shi yaya ake shiga watan ramadan ana fara watan ramadan da abubuwa guda biyu na farko ganin wata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ruqyatihi wa aftiru li ruqyatihi ku yi aiki dan ganin wata ku yi azumi dan ganin wata kuma ku sha dan ganin shi duk wanda ya gan shi in ya ce ma an ga wata sai ka yi ba in kai ka gan shi ba aka ce ta aka yi dan ganin shi in an gan shi a tsawo azumi wannan shine na farko kuma kada ka kuskura ka zama to daga cikin masu tsigiriri a ce an ga wata kai ka ce ni ban gani ba a ce an ga wata ka ce malam wani bai faɗi ba dukkan wannan tsigiriri ne zaka ba Allah amsa ranar kiyama wani ne da ya sa sai uwar kun wata Ramadan ake wannan rikici a ƙarshe shi ba a rikici sallah kawai sai a sallah ce sallah ce wa hai sallah ce ko ka zo a zo an ce sallah kai kana da 28 musiba ce wadda take yi da shi kuma ka sani idan aka ce an ga wata ka ɗau azumi bata hawa kanka bata hawa kanka ji yadda za an ga wata ka yi aiki da annabi ya ce a yi azumi don ganin wata sun ce an gan shi ka in ba a gan shi ba a kansu to in an gan shi wa kaki a kanka za ka ba Allah amsa an ce an ga wata ka ɗau azumi an ce an ba sallah ka yi sallah magana ta ƙare bata hawa kanka ka yi ibada tukun abu na biyu shi ne ikmal ita ta shahar sha'aban idan ba a gaba wata to cikan watan sha'aban wannan kuma an gani ba a gani ba ɗaukar da ai kawai watan sha'aban daga ya talatin to an ga wata ba a gaba wata kawai azumi za a ƙara za a za a fara don babu a musulunci wata ne kwana talatin da ɗaya babu shi saboda haka ƴan uwa musulmi inna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikatihi wa sallata bikum ayyuhal jinn wal ins وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن سائر الصحابة أكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام اللهم اجعلنا فيه ممن كفلتهم ممن كفلتهم وغفرت لهم واتقت رقابهم من النيران اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة والغنيمة من كل بر من كل بر اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا اللهم أدل الأمن والأمان وعلى على سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغفار أنت الغفار أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا يا مجيد أغثنا يا مجيد أغثنا يا مجيد أغثنا اللهم أجد بلادنا بالأمطار وأجد قلوبنا بالعمد الإيمان برحمتك يا غفور يا ودود عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون